أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آخر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى لإمام يكون دعوة don shi gaba da wannan karatu da littafin sayyid bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadiyyar tsira ga duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin abwabu tadawwi littafin da ke magana akan babu ba na nafilfili babu ba na filfili sai muka gabatar da babu ta da hudu ba da maktuba babin da ke magana a kan yin nafila bayan yi sallar farin da abiyar mata da nafila to saboda haka yanzu za mu tashi sabon babin insha Allah bismillahir rahmanir rahim babu mallami ya taɓawa ba'adar maktuba wannan bani yana magana akan wanda bai yi nafila ba da ya kara sallar farilla ma'ana shi wannan babu imam bukhari ya akada shi domin ya kawo hadisan da an ruwaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an yi an yi farilla bai yi nafila ba an yi farilla bai yi nafila ba don a san me don a san ba dole ba ne in an yi farilla sai an biyar da lafiya don haka kuma bancin ya yi babin in an yi farilla a biyan mata da lafiya kuma sai ya yi babin an yi farilla ba a biyan mata da lafiya ba domin a san ba dole ba ne wannan shi ne abin da imam bukhari yake nufi rahimahullah to حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت عبد الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر واجل الاسرى واجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه حدثنا عبد الله بن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل الأسرى وعجل الإشاء وأخر المغرب قال وأنا, وأنا أظنه وأن الحديث علي بن عبد الله المديني يا ذن تدموا قال يجي حدثنا سفيان يجي سفيان بن عيينة يا ذن تدموا عن عمرو شيكم سفيان بن عيينة يا كربادك عمرو بن دينار قال يجي سمعت أبا الشعفاء يجي نادي أبو الشعفاء جابرا شين أبو الشعفاء جابر بن زيد sunan shi kenan alkunyar shi abu shafa'i da haka yace sami'tu abu shafa'i waye abu shafa'i me alkunya abu shafa'i sai ce to sunan sa mai hakikatan jabiran shine jabiru jabiru ibn watan zaidin sunan shi kenan قال سمعت ابن عباس جابر يتي جابر بن زيد يتي ناجي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ياتي صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا نا صلاتي ركعة تقوس تارد من الله صلى الله تعالى وسلم جميعا باكي لا وسبعا نا صلاتي ركعة بقوي جميعا باكي لا مع رسول الله صلى الله تعالى وسلم تارد من صلى الله تعالى وسلم تو سي watan wanda yake ba labari sai ce qultu sai na ce eh sai na ce mana sai tambaye shi abu sha'afa ya ce ya abu sha'afa'i wane ne ya tambaye shi amru dinar amru dinar sai ya karba daga abu sha'afa to shine yake cewa da ya bani wannan labarin to sai na tambaye shi na ce ya abu sha'afa'i ya abu sha'afa azunnuhu akhara zuhra wa ajjala al-asra ina zaton ibnu abbas yana nufin annabi sallallahu ta'ala sallam watan ya jinkirta a zaharce ya gaggauta la'asar wanda zai ɗauki karatu biyu an tuna gaggauta jinkirta a zahar a gaggauta la'asar aka ce kowace a yi ta lokacinta amma za a jinkirta a zahar sai ta kai ƙarshenta ana ƙare ta assalamu alaikum da kala waqtul asri waqtil asr ya shiga kaga ana cewa assalamu alaikum sai a tashi ayi asr shi kuma awwal waqtil asr kenan to kaga an hade su gaba ne don haka yace ina zaton hade rak'o'i takwas din nan azhar ce aka jinkirta aka gaggauta ita kuma aka jawo ta ita kuma al'asar kaga wannan da farko kenan daga cikin wancan guda biyu to sai ya ce watan wa'ajjalar isha'a wa akharar magriba kuma an gaggauta isha'i an jinkirta magriba wanda mun mutu shi can baya a jinkirta magriba har sai wakatin isha'i ya shigo sai a yi su tare ya ce ina zaton ina ganin haka ne aka yi shi ne dalilin da ya sa aka yi samaniyar jami'an sab'an jami'a to shi ma abu sha'afa sai cewa ana azunnu ni ma haka nake zato ni ma shi ne zatona cewa a zahar ce aka jinkirta aka gaggauto da la'asar isha'i ce aka gaggauto aka jinkirta magriba to muhammad shahidi anan mutabaka a nan hadisin da imam bukhari ya kawo me alaka me mutabaka na kawo shi a wannan babi tunda ana magana kan ayi farilla ba ayi nafila ba ayi farilla ba ayi mutum nafila ba to cewa sab'an jami'an an yi raka'a bakwai jere an yi hudu a zahar an san aka tashi aka yi hudu la'asar jere kenan jam'an din nan ko jami'an da akwai waya jam'an ya nuna babu nafila kaga bayan azhar din ba ai nafila haka can ma inda aka hade aka yi raka'a uku aka yi hudu sab'an jami'an in dai an samu jami'an to lalle ba a yi fasli tsakanin magriba da isha'i ba da nafila kaga shine muradin babu man lam yataqawwa ba'da al-maktuba wato babin wanda bai yi nafila ba bayan an yi farilla kaga wannan azhar wannan jami'a ya karanta da ba'ina fila tsakanin azhar da al'asr ba cewa jami'an a magriba shi ma da isha'i ya nuna ba'ina fila ba a tsakanin su sab'an jami'an din ya nuna ba'ina fila tsakanin su ba na'am
babu salatin duha fi safari
babu salatin duha fi safari wannan babu yana magana akan yin sallar duha a halin tafiya sai bai fara da halin zaman gida ba sai fara da halin tafiya sai ya fara karowa daga can halin tafiya yin duha halin tafiya duha ne mun sha bayani akan ta da matsayin malamai akan sallar duha da sabaninsu akan sallar duha to shi ne imam bukhari ya haka da wannan babu yace babu salatin duha fi safari dama kaida ce imam bukhari duka mas'alar da adda safani wasu su ce ana yi wasu su ce ba a yi to in ya tashi yin tarjama akan wannan mas'alar sai yayi tarjama mutlaqa ma'anar mutlaqar tarjama wadda ba ta goyon bayan masu cewa ana yi ko ba a yi yau ne sallar duha fi safari bai ce babin halaccin yin sallar duha ba ko ko sunniyati salatul duha ba duk bai ce haka ba ko ko adam adam sunniyati salatu dhuha bai ce sai dai babu salatu duha domin babin na kunshe da ra'ayoyi da fahimtoci waɗanda suke da sabani da juna wasu suna ganin ana duha wasu suna ganin ba a yi wasu suna ganin ana yi sai sai kaza wasu suna ganin ana yi sai kaza da kaidi to saboda haka sai yi mutlaka tarjama to حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن موفق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتصلي الضحى قال لا فقلت فأمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا إخاله وأن الحديث مسدد ابن مسرحد يا زن تدمو قال يتي حدثنا يحيى يتي يحيى يا زن تدمو يحيى بن شيني يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان يا زن تدمو شيكم عن شوبه ya karbo daga shubatun al-hajjaj shi kuma shuba an tauba ya karbo daga tauba shine taubatu ibn abi asadi shine kaisan ibn rashid abu al-murri al-anbari al-basri sika ne yayi wafati hijira tana da shekara 131 131 bukhari da muslim da nasa'i da abu dawud sun fitar da hadisin watan tauba shi tauba din nan taubatu ibn abil asad shine kaisan ibn rashid abul muwarri al-amdani mutumin basra ne bukhari da muslim da abu dawud da nisa'i duk sun fitar da hadisan watan tauba an muwarriqin qal shi kuma kabo daga muwarriq qala abin da yace qultu li ibn umar abin da yace na ce mu abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata gare su a tusallin duha shin ko kana sallatar duha kana yin sallar duha kala la abdullahi bin umar yace a bani bani yin duha qultu fa umar yace to mahaifinka umar fa sayyidina umar shi yana yin duha kala la yace shi ma baya yi qultu nace fa abubakar yace to sayyidina abubakar fa kala la yace shi ma baya yi قلت فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنقري يجي تو مأيكي صلى الله تعالى عليه وسلم فا يجي لا إخاله شي بي يجي لا با يجي لا إخاله كلا أخاله هو اللي أنا تشيوا لا إخاله بانا زتون يناي بانا زتون يناي كوكا تو wannan hadisi kamar da Ibn Battali ya ce wannan hadisi dai watan za a ga cewa karara zahirin sai na nuna cewa abdullahi bin umar bai duha kuma waɗanda ya sani babu kamar su ba su duha ya ce baban shi bai duha sai na bakar bai duha sai na rasulullah sallallahu sallam baya da san yana to kaga wannan farko ma malaman hadisi kafin mu shiga shi hadisin kawo hadisin a wannan babin kawo hadisin a wannan babin babu salatul duha fi safari babin sallar duha a tafiya to sai wasu malamai suna ganin wannan hadisi ba wurin da ya dace a kawo shi ba kwata kwata domin mi watan babu mallam yusalli duha ya fi dacewa a kawo babu mallam yusalli duha yana can gaba babin don wannan hadisin duk gaba ki hadisin yana nuna ba a shi dai wanda aka zaba sai na Allah bin Umar bai zuwa ya ce kuma baban shi bai zuwa sai na Abubakar bai zuwa baya kuma zaton manzo Allah na yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaga sai ana ganin kamar kure ne daga su nusab masu masu rubutu sai Bukhari wajen yin kwafi din shi suka yi kuskuren daukar wannan hadisi suka sa shi a babin da ba babin shi ba amma babin da fi dacewa to wancan babin to wannan hadisi gashi imamu abdullahi bin umar ya ce bai na umar bayyin duha sai na bakar bayyi abinda suka ce watan cewa shi bayyi kuma bai zaton annabi sallallahu na yi kaga bai da magana tabbatacciya akai to masu magana tabbatacciya sun tura magana shi su suna da tabbas sun ga manzo Allah yayi don haka watan maganar su za ta ture maganar shi shi la isalu ba na zaton yana yi cewa ba na zaton yana yi akwai tarabbi a ciki dan bai yi kadi ba ya ce a la kamar yadda ya yi kadi a can ya ce la shi bai yi sai na umar bai yi sai na abubakar bai yi to wannan sannan kuma watan rashin ganin sai na umaru ya yi ko kuma rashin ganin sai na abubakar ya yi ba zai kore zama ba domin shi wanda ya gani hujja ne akan wanda bai gani ba ka'ida ce ta usul in ka ce ka gani na ce ban gani ba to kai da ka ce ka gani zancen ka hujja ne akan zance na ma'ana zancen ka ne gaba za ka suka ce marra'a hujjatun alama lam yara wal mufabbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbata ana yin abu ya kafa hujja shi kuma wancan ya ce ba a yi shi ba kafa hujja to hujjar wanda yake tabbatarwa ita ce gaba da hujjar mai kore hujjar mai tabbatarwa shine musabbitu to gaba take da hujjar mai korewa to saboda asali tabbata shi korewa wani abu ne zai zo daga baya ya zai su musa bitu muka damu alam nafi sannan kuma man ra'a hujjatun ala man lam yara wanda ya gani hujja ce akan wanda bai gani ba to saboda haka rashin ganin sa ba hujja bane kamar maganar ummu Aisha ce maganar ummu Aisha tace ban taba ganin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi subhata duha ba amma wani da usabbihu wani da ashabuha ban taba gani sai malamai suka ce to ban taba gani da ummu Aisha ba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha bata taba ganin manzo Allah yayi duha ba ba hujja bane da kore duha domin a lokacin da bata gani ba sai wasu suka gani kuma suka tabbatar sun gani don haka zancen waɗanda suka gani hujja ne akan wanda bai gani ba kuma za mu ji dalilai ma da za su iya sa ya zama bata gani din ba radiyallahu tabaraka wa ta'ala don haka ala iya tihala wannan hadisi ko asari na sayyidina Abdullah ibn Umar bai zama hujja akan korewar waton yin duha to
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن ورع قال سمعت عبد الرحمن بن عبيد إلا يقول ما حدثنا أحد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة قط أخف أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني فإنها قالت إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قد أحف منها غير أنه يتم الركوع والسجود wannan hadisi Adam ibn Abi Iyas ya zanta da miji Imam Bukhari qala haddathana Shuba yace Shuba ibn al-Hajjaj ya zanta da mu qala haddathana Amr ibn Murra yace Amr ibn Murra ya zanta da mu qala sami'tu Abd al-Rahman ibn Abi Layla yace ya ji Abd al-Rahman ibn Abi Layla yaqulu yana cewa ma haddathana ahad babu wani mutum da wanda ya zantar da mu annabi annabi daga sahabbai ahadun din nan dai min as-sahabati ne dan mi abin da ya tabbatar da ahadun min sahabati saboda ra'a ra'an nabi babu wani mun wanda ya faɗa mana ya ga annabi to wani ne zai ba da labari ya ga annabi sahabi haka ma haddathana ahad annahu ra'an nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam yusalli duha babu wani sahabin da ya taɓa ba mu labarin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin duha ghayru ummi hani sai ummu hani ummu hani ya abu talib ya kuwa sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhuma wannan da hadisin ta gabata mai tsawon nan amma da imam bukhari kamar da shi da ko shi bai kawo shi tsawon shi ba inda ya sami tana manzo Allah sallallahu alaihi yana wanka tayi sallama manzo Allah ya ansa mata yace wace ce wannan tace ummu hani bint abi talib manzo Allah yace marhaban bi ummi hani duk yana wanka da yace marhaban bi ummi hani marabana da ummi hani yana fitowa tace sai ya dibi gabas ya yana mai ya fatufati da lage kenan ya yi nafila raka'a takwas a lokacin da aka yi fatu makasa ne wa zalika zuhar da hantsi ne ta ce watan ɗan uwana ko ɗan uwata ibn ummi za'ama ibn ummi ya tuna hadisi na tsawo ɗan uwata shi ne ma'ana sai na alisike nufi yana rai zai kashe wani wanda na riga na bashi amana an dai sun hadisin har zuwa ƙarshe to sai ce ba wanda ya bada labarin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar duha daga sahabbai ba ummu hani ba fa innaha qalat haqiqata ce innan nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haqiqa ma yake sallallahu ta'ala sallam da kala baitaha ya shiga gidanta ya shiga gidanta to kaga nan cewa da kala baitaha kuma yayi sallah wa salla thamani rak'atin da kala baitaha mufati makka manzo Allah ya shiga gidanta da aka fatu makkata fabita sallah yayi wanka wa salla thamani rak'atin yayi nafila watan takwas rak'o'i takwas na nafila to nan in an lura wata hakika da kenan da za a lura da ita riwaya imam maliku watan bata nuna cewa a gidanta na Allah ya ba abinda ta ce riwayar imam maliku inna umma hali ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ta fi wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ta fa wajadatu yagta sai ta ta same shi da wanka kuma sai sallama yace wane ne wannan wace ce wannan tace ummu haliji bintu abi talib to wannan sai ya nuna akwai sabani nan an ce ya shiga gidanta yayi wanka kuma yayi sallah can kuma an ce ta zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka imamu al-qadi iyal yace abinda za a iya hadawa ba mamaki ya zama abin ya faru biyu ne haka alƙasi ya dace ya ce zai iya yi abin ya faru biyu ne manzala ta salam ya shiga gidanta ya yi wankan domin abin da azzahiri manzala ta salam a abda ya sauka da aka yi fito makata a abda ya sauka ba gidan ummu hali ba a abda ya sauka kuma aka buga mashi tanti to saboda haka aka ce zai iya yi abin ya faru kabiyar ta faru a gidanta kuma ta faru a nan abda to amma dai ba shine manufar imam malik ta ta imam imam bukhari ba ta kawo wannan hadisi musabakar da yake nema a ciki shine watan abin da ya shafi duha a tafiya ai kaga manzo Allah daga Madina tafiya yayin ya zo Makka tafiya yayin zo Makka yanzu a matsayin mai tafiya yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sannan sai ta ce falam ara salatan ban taɓa ganin wata sallah ba haɗu tun da nake a haffa min ha mai gajarta kamar wannan raka'o'i takwas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba amma fa tare da gajarta su gaira annahu yutimmu ruku'a was sujuda babu koton kurciya ko a ruku'u ko a sujada yana cika ruku'u cicicim yana cika sujada cicicim amma kuma ban ga sallar da dama sabai da yawa sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sauƙaƙe sallah ma'ana ya yi ta da sauƙi musamman in sallar farilla ce musamman in sallar farilla ce to sannan amma tare da haka yana cika sujjada da rukuku sai ya samu natsuwa cikakka a rukuku ya samu natsuwa cikakka a sujjada to kaga nan ya nuna watan cewa babu wanda ya ruwaici ya ruwaitar da mu daga sahabbai sal manzala sallam ya yi duha din ba ummu haliba ko suka ce to wannan magana ba haka take ba ba haka take ba ko kan ya shi abdurrahman abi laila shi ke da wannan magana wannan magana ta abdurrahman abi laila ba haka take ba ai sahabban da aka rawaici cewa sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duha su ma suna duha to suna da yawa daga cikin su wato akwai Anas ibn Malik akwai Abu Huraira akwai Abu Dharr al-Ghifari akwai kuma watan a a a abu zar al-gifari akwai ummul min aisha ma da abu umama da utubatu ibn abd as-sulami da ibn abi awfa da abu sa'id al-khudri da zaid ibn arqam da ibn abbas da jabir ibn abdullah da jubair ibn mut'im da huzaifa ibn al-yaman da a'id ibn amr da abdullah ibn umar da abdullah ibn amr ibn al-as da kuma abu musa al-ash'ari da ijman ibn malik da uqbah ibn amir da Ali ibn Abi Talib da Mu'adh ibn Anas da Nawas ibn Sam'an da Abu Bakra da Abu Murra ad-Da'ifi duka waɗannan ƙari da Abu Muhammad duka waɗannan sahabbai ne to duk an rawaito kuma malamai Badruddin Aini sai da ya bi watan kowanne da sahabin da ambata nan sai da ya kawo riwaya ya ce riwayar Anasu watan anasubnu malikin riwayar shi watan gata riwayar anasubnu malikin sai ce tirmizi ya kawo ta tirmizi ya kawo ta man sallatu hafin tai asharata rak'atan banallahu lahu qasran min dhahabin fil janna yace naji manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana cewa duk wanda yayi nafila ta duha raka'a goma sha biyu Allah zai gida masa wani kanta mai bene na dinari a cikin aljanna wannan riwayar da sun malikin ce haka riwayar abu hurairah haka riwayar ummu na aisha kowa dai da abin da ya ruwaito saboda haka ba ummu hani kadai bace ta ruwaito salatu duha ba na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka duha ta tabbata za a ga cewa an roci abdullahi bin umar yana cewa alif duha salatu yanzu shi duhan ma har sallah gare shi kare ka annahu yunkiru salatu duha yana inkari sallar duha can an tambaye shi a tusalli duha yace la fa umaru qala la fa abubakar qala la fa annabi sallallahu alaihi wasallam qala la ikhrabu to kaga dai shi za a ga yana cikin waɗanda kamar suna kurewa ne cewa sallar duha to amma duk da haka akwai riwayoyin da suka tabbata hakan ummu da Aisha din ma waɗanda hujja ne akan tabbatuwar sallar duha har a kan da aisha da ta ce ban taɓa gani ba ko ba na ganin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana yin sallar duha amma tare da haka ina son sallar duha to abinda malamai abinda suka yi sun kasa abinda ya shafi duha hukunce hukunce suka shafe ta tun ta tabbata za a ji rako'i nawa ke yaushe ake yin ta rako'i nawa ake yi to wajen adadin raka'o'in ya zo raka'a biyu akwai riwayar raka'a biyu ya zo raka'a hudu akwai riwayar raka'a hudu ya zo raka'a shida akwai riwayar raka'a shida ya zo raka'a takwas ya zo raka'a goma ya zo raka'a goma sha biyu ya ma zo ba adadi akwai riwayar ba adadi ne saboda haka babin wasi'i ne gwargwadon abin da mutum ke iyawa na sallar duha zai yi kawai sannan kuma ne matsayin sallar duha din nan wasu na ganin mustahabbiya ce mustahabbiya ce wasu ma suna ganin wajibi ce ita sallar duha din nan amma dai abin da aka tafi aka fi tafiya akan shi cewa sallar duha mustahabbiya ce tana daga cikin raga'ibu ababen kwaɗayin lada sannan kuma daga ciki wakatinta ana yin sallar duha ne daga lokacin da rana ta hudu hudowar rana daga lokacin ta hudu duk ana yi domin an ruwaito ana yin ta ba rana na hudowa kuma an ruwaito an yi bayan rana ta ɗaukaka rana ta ɗaukaka ana yi har sha ɗaya har zuwa sha biyu duk duha ce ana yin sallar duha tun daga hudowar rana duk lokacin yin ta ne na
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا wannan babi yana magana in imam bukhari akan wanda bai sallar duha kuma war'ahu yana ganin duha wasi'a ba dole ba shi a fahimtar su duha ba dole ba ce don haka sai babi akan waɗanda suke ba su duha din kuma suna ganin ba dole ba ce shine wasi'a in kayi baka yi laifi ba kuma in baka yi ba baka da laifi in ka aikata ba ka yi laifi ba in ba ka yi ba kuma ba ka yi laifi ba to حدثنا عالم قال حدثنا ابن عزيز بن عن الزهري عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صبحة صبحة صبح صبحة الضحى وإني لأصبهها صبح صبحة الضحى وإني لأصبهها wannan hadisi Adamu ibn Abi Iyas ya zantar da mu qala yace haddathana ibn Abi Zaid yace ibn Abi Zaid ya zantar da mu shine watan ibnu abi zabi shine muhammad ibn al-mughira ibn al-harf muhammad ibn al-mughira ibn al-harf shi kuma an zuhri ya ji daga muhammad ibn muslim ibn shahab al-zuhri an urwa ya karbo daga urwa ibn zubair an aisha shi kuma urwa ya ji daga ummi na aisha radiyallahu ta'ala anha yadda Allah tabbata gare ta qalat ta ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sabbaha subhata dhuha ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nafilar duha ba wa inni la usabbihuha amma tare da haka la usabbihuha ina yin nafilar duha abinda as-subhatu an-nafila sabbaha ay tanaffala shine ma'ana yayi nafila subhata nafila eh ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu ba na ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabbaha kage ta ce ba ni ganin da ka sai ka ce alura ba ba ni gani jinsi ba maza Allah gani ba to ba ni gani na sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ba zai zama hujja ba akan wanda su sun gani akan wanda su sun gani saboda haka da tace ban ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yin nafilar duha ba wa inni la usabbihuha amma tare da haka la usabbihuha ina yin nafilar duha to nan wata hakika da za a kara fitarwa wanda kullum ana tabbihi akai malaman usul ba su da wata ka'ida da suka aje cewa in annabi bai yi abu ba duk abin da annabi bai yi ba to aikata wannan abun haramun ko bid'a ko dalal wannan ba ka'ida ce ta usul saboda mi wannan hadisi kada ya isa inda wannan fahimta sahabbai na da ita bai yiwa sai da tuna Aisha ta yi ikirari ta ce ba ta taba ganin annabi ya yi ba amma ita tana yi kaga in za a yi hukunci da irin wannan hukunci fasidin kiyasi irin na yanzu na cewa duk abinda annabi bai yi bata dalal halaka bid'a sai a ce a to ku kun fi annabi son alkhair annabi bai yi ba amma ku kuna yi annabi bai yi ku kuna yi to su ba su da wannan fahimtar kuma su ke da fahimta salimiya a cikin addini don haka ba duk abinda annabi bai yi ba za a ce bai da kyau a'a in ka ce annabi bai yi abu ba to iya hujjar da za a dogara da shi akan wannan abin ba dole ba dan da dole ne da yayi annabi bai yi kaza ba ko to an gano ba dole ba ke shi kadai za a gano ba a gano abin da aka bada haka a ce an gano haramun ne a shi gano haramun ne sai da nassi sarihi sahihi shi kai zai tabbatar da abu kaza haramun nassin nan duka shuruɗu sihhati ya tarar da su abinda zai tabbatar da ingantacce ne ya tarar da su sai ce to sahihun mataki na ɗaya to sarihun ƙarara wannan abin yake bayani ko ko kai ka fahimci wannan abin yake bayani in kai ka fahimci kaza yake nufi sai a ce to ai lokacin da ka fahimci kaza ake nufi wani shi kuma zai fahimci sabanin nan to saboda haka nassi yana da ihtimali tunda yana da ihtimali nassi mai ihtimali ba a kafa hujja da shi cikin haramta a'a sai an samu siha da saraha ya zama sahihan sarihan karara ya ambaci kaza eh to lalle ba kyauta ba fahimta bace ta gano kaza ake yi a karara ɗaya kenan sannan kuma ya inganta to sannan a tabbatar da abin haramu ne amma in akwai ihtimali ko adam sihati babu yadda za a yi da nassi wanda yake da abin nan haramta abu haka su sabai ba su da irin wannan fahimta cewa duk abin da annabi bai yi ba haramun ne don da tana da wannan fahimtar ba zai yi ta ikirarin annabi bai yi ba kuma ita nan kuma annabi bai yi amma ita tana son ta yi ko tana son a ne don akwai riwayar da wa inni la astahibbuha wa inni la usabbihuha kowanne in bai da sauki in dai ga wannan fahimtar ce eh in dai duk abin da annabi bai haramun ne ta tabbatar da annabi bai ba kuma tana son abin don akwai bambanci tsakanin la usabbihuha da la'astahibuwa la'usabbihuwa ƙarar tana yi tana zuwa amma la'astahibuwa ina son ta zai yi yawa zan kana son abin ma kai kaga akwai bambanci wannan tana yi tabbas tana yi wancan kuma tana so la'astahibuwa to kaga shi ma abin da yake karantarwa kenan sannan ita ka tumumi da aisha an ruwaito abubuwa ruwaya uku da gare ta akan maganar duha an roito abubuwa guda uku wannan dai da muka gabatar ta ce ba ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wannan bukhari da muslim sun roito wannan bukhari ya roice shi muslim ya roice shi to sannan kuma muslim ya keɓantu da wata riwaya ta daban kuma ita kuma wadda watan abdullahi ibn shaqiq yace ya ce ma ummu na aisha radiyallahu ta'ala hal kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha manzo Allah sallallahu ta'ala sallam shin ko yana yin duha qalat la illa an yaji min magibihi tace a bayyin duha sai in ya dawo daga tafiya in ya dawo daga tafiya kan yana yi kaga ta tabbatar da yana yi amma ba kullum sai ya dawo daga tafiya kaga wannan magana ta saba da tada waccan tace ba taba gani yayi ba ko ba ta ganin yana yi to sannan kuma imam muslim ya sake ruwaitowa kuma hadisin ummi da Aisha riwayar Mu'adha ta ita Mu'adha tace ta tambayi ummi da Aisha kam kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatul duha raka'a nawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yin salatul duha raka'a nawa yake yi kaga ba yana yi gobe ba a mun dauka ma yana yi raka'a nawa ne raka'a nawa kaga an wuce magana yana yi gobe to amsar da ummi Aisha ta ba kala tace arba'a raka'atin wai zidu ma sha'a raka hudu yake yi wani bi bana kara wa da uku to kaga dai aka ce to nan an samu maganganu guda uku na farko dai annafiyu mutlaqan an kore bayyi mutlaqan a wacce riwaya wadda bukhari da muslim da su yi tafaki a kanta sannan magana ta biyu riwaya ta biyu wadda muslim yake bantu da ita ita ce annafi al'ifbatul muƙayyar ma'ana yana yi da amma da sharfi sai ya dawo daga tsakiya in yana zanen gida bai sai ya dawo daga tsakiya ƙarfin da fuska shi ne al'ifbatul mutlaq sai na uku shi kuma al'ifbatul muƙayyar wancan kenan to sai al'ifbatul mutlaq cewa raka nawa yake yi ta ce hudu wani biya kan ƙara kaga nan ma babu wani babu wani taqidi ko sai ya dawo daga tahiya ko sai an yi fatu makkata ko sai an yi kaza kamar yadda wasu ke dauka a duk dai kaga zance uku ne to wasu abinda suka ce sun ce to ya za a yi ajabi tsakanin wannan hadisi guda uku can bai kwata kwata ko babu taqidi nan yana yi amma da taqidin sai ya dawo daga tafiya nan kuma yana yi ba taƙayyidi kaga bayi ba taƙayyidi yana yi da taƙayyidi sannan kuma yana yi ba taƙayyidi ta za a yi tsakanin su sai wasu suka ce abinda suka fahimta da shi al-imamu bayhaqi da imamu nawawi cewa in abinda ummi na shafe nufi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ba ta ga yana dawwama akan yin sallar duha ba kullun yayi kullun yayi kullun yayi amma wa inni la usabbihuha ai wa inni la udawimu alaiha ina dawwama akanta amma manzon Allah bai dawwama akanta ba tana korewa ba ne ɗungurungun a gaba ba korewa ba ne gaba ɗaya kore da wama haka imamu nawu ya ce haka al'imamu bai haƙi ya ce sannan kuma suka ce ai ba hujja ba ne ita duhan nan da hantsi ake ta yawancin lokutan annabi suna alaihi da hantsi ba cikin gida yake da iyali shi ba yana waje wajen sahabbai don haka mafi yawan wannan lokutan ya wuce ta gami ke faruwa a lokacin ita wani na sha to in an yi sa'a kuma da lokacin ya cin mashi yana cikin iyalan shi to ai ba ta gani bace mata su tara ne rabbi Allah tabaraka ta'ala an wannan su tara ne kwana ɗaya gare ta cikin kwana tara to kaga sai an yi dace sannan a yi daidai da kwananta amma ya ma yi sallar cikin iyalan nashi sai a yi dace kuma ya taho ɗakin nata a yi dace da yana ɗakin ta shi mata yi dace to wannan abin yana iya sa ya zama bata ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana duha ba wasu kuma suna ganin duha dai sai an yi yaƙi an ci gari ake yin ta za ka sun kira ta salatul umara sallar sarakuna ko salatul fatihi sallar buɗi cin gari wasu haka suke gani amma dai abin da ya fi ƙarfi duha dai sunna ce abin kwaɗayin lada ce ana yi saboda tawagar sahabbai ɗin nan da aka ruwaito watan sallar duha daga gare su kuma sun ruwaito annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yana yin duha kuma yana umarni da yin duha
باب صلاة الضحى في الحضر باب صلاة الضحى في الحضر wannan babi kenan na salatu duha a zaman gida can mun yi babu salatu duha fi safar babin yin luha sallar duha a halin tafiya kaga abin da yake nuna ba karfin sallar duha manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana halin tafiya amma tare da haka bai bar sallar duha ba yana sallar duha don gashi yana duha a makka a wannan baya ta ummu hali rada aka fito makkata to shi ma ana iya fahimtar ƙarfi da girman da sallar duha to nan kuma sai komo babu salatin duha fil hadar babin sallar duha a halin zaman gida
قاله إقبال بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إتبان بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إتبان بن مالك قاله ya ambaci wannan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sallar duha a gidansa in an tuna wannan hadisi ya gabata amma Imam al-Bukhari da kushe kuma yi ta'liqi babu isnadi bai kawo bai wasne shi ba sai kawo shi mu'allaqan kuma yanko shi yayi ma'ana itbanul maliki ya tabbatar da haka ya rawaita da haka cewa yana da rashin lafiya yace ya rasulullahi ina da matsalar gani ina akwai korama wadda takan sha makance tsakani na da masallaci ba zan iya sallah tare da kai ba rasulullahi sallallahu da haka nake son a zo gida a yi man sallah a wani wuri don in nemi albarka a rika yin sallah a wannan wurin lokacin da uzuri ya hana da zuwa masallaci in sallah tare da kai to sai shirya abinci don kada a zo a zauna haka nan eh haka ake so saboda neman albarka sai shirya wata liyafa wasa na ta'amu haka hadisi ya ce da ya shirya abinci sai an sai ga yato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ya amsa ya taho to shine sai manzo Allah ce zabi naka ne nuna inda kake so ai manzo Allah ni nuna inda kake so ni sallallahu to sai ya zaba to shine sai yayi da ya kare ce sai manzo Allah sallallahu akwai wata tabarma kafin ayi ta yi kura sai aka yi mata ruwa da aka yi mata ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yi kama ta sallah sai ya hau tabarmar ya yi sallah muka yi sahu bayan shi wasafafna khalfa ko wasaffana khalfa ya jira mu bayan shi to ya ce wa zalika duha daga ƙarshe sai ce wa zalika duha ai da hantsi ne aka haka kaga ikbalu malikin ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duha a zaman gida ummu hani ta ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duha a halin tafiya itbanu ibn malik ya roito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi duha a zaman gida ummu hali ta roito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi duha a halin tafiya to shine imamu imamu al-bukhari rahimahullah sai ya kawo wannan taliki wanda imamu al-bukhari ya yi waslinsa inda muka wuce to حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو هو ابن فروح عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه لا ادعوهن حتى اموت صوم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى ونوم على وتر حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا عدأهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر wannan hadisi muslim ibn ibrahim al-uzdi ya zantar da mu ko azdi qala shi akhbarana shubah yace shubah ibn al-hajjaj ya zantar da mu qala haddathana abbas yace abbas ya zantar da mu al-jurayri waye abbas yace huwa ibn farrukh shine abbas ibn farrukh al-abi usman an-nahdi shi kuma ya daga abu usman an-nahdi ana abi hurairah shi kuma abu usman al-nahdi yace ya ji daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal yadda Allah tabbata gare shi ya ce ausani khalili bi salatin masoyina bada'ina sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda nake so fiye da kowa fiye da komi wanda soyayyarsa ta tsakaici zuciyata duk duma al-khalili ma'ana ta ratsa sai da ta kai tsakiyar zuciya soyayya ta da ma'aiki suna sanar ba gehe gehe ba ce a tara da zuciya ta kai tsakiya shi ne wani khalil allazi halala hubbuhu wasat alqalbi ay khilal alqalbi ay wasat alqalbi ko kuma wanda watan soyayya shi take ciccicin bagini wanda nake so ciccicin bagini shine ma khalil wasu kuma suka ce khalilu watan almuhibbul khalis ko almahbubul khalis wanda nake so tatatta soyayya almahabbatul khalis wanda nake so tatatta soyayya ba ta da gurbatar komai shine ma'anar khalilu kamar dai da imam al-qadi ya in atuna cikin ashifa a maqamul khullati da maqamul mahabba yayi bayani akan me mahabba me ya kulla waye habibu waye khalilu biya wannan magana to kaga wannan abu hurairah ya ce khalili masoyina badadina wanda nake so fiye da kowa wanda ya samu gurbi cikin zuciyata wanda ba da irin wannan gurbin a cikin zuciyata to in ya faɗi haka kaga hujja ce dalili ne mutum ya ce shi masoyin manzo Allah ba wai la tuzku anfusakum ya ce kawai ya ga kama an yi wauta ko an yi watan bambara kai ko kuma a taskiya kai ne cewa mu masoya a nan sallallahu alaihi ko ana gayyatar masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gan su suna ta gida da kansu ba gida da kamar sahabbai ke cewa ausani khalili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shi kuma ammar ibn yasir cewa yake akhbarani habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya sai na suma sai bararre shi bai wuce da yanta ta zo a kan shi tana kuka mutanen gida ana ta kuka da ya dan farfado haka sai ga kowa na ta kuka sai ta kuna jin tsoron in mutu ko ya ce ba zan mutu ba yanzu domin akhbarani habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annani taqtuluni alfi'atul baqiya yace masoyina maza Allah ya bani labari watan wasu jama'a waɗanda ba su kan gaskiya su za su kashe bisa da zalunci za su kashe ni don haka ba kan gado da rashin lafiya zan mutu ko wajen yaƙi ne zan mutu ga halili mutum ya ce manzalla masoyina ko kuma bada'ina wannan shi'ar ne na sahabbai shi'ar ne na sahabbai in shi'ar ne na sahabbai ba tazkiyatun nafsi bane a ce la tuzakku anfusakum wane ne bai son annabi sallallahu ta'ala sallam eh an san duk musulmi ana mai zato yana son annabi sallallahu ta'ala sallam amma kuma babu laifi ga wanda yace shi masoyin annabi ne sai a ce madrasatu ahbab rasul makarantar masoya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tare da kuma musulmin manzo Allah na yace ausari khalili bi salati badadi na ya mun wasici da abubuwa guda uku la adabuhunna hatta amuta yace ba ni barin su har in yi wafati cewa la adabuhunna hatta amuta wasu suka fahimci wannan lafazin ma yana daga cikin wasiya لا أدعهن أوصاني خليلي رسول أوصاني خليلي بثلاثة يتي لا أدعهن حتى أموت ba zan ba su ba har in mutu shi ma yana daga cikin wasiya kamar manzo Allah ya mishi wasiya da abubuwa guda uku kuma ya masa wasiya kai ya basu hayo wasu ka ta wasu ka ta la adabuhunna hatta amuta magana shi ce shi abu hurara magana shi ce amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu kai wasiya shi cewa ban barin su haƙƙin mutu wannan magana shi ce abin da ya tabbatar da haka akwai riwayar muslim shi ba da fadilla a zarafin da kawai ausani khalili bi salasin sannan sai ce watan saumi salasati ayyamin min kulli shahr sannan rak'atay duha wa nawmin ala witrin ko an utira qabla an arkuda a wata riwaya wa an kuce da kablan arkuda menene abubuwa guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abu Hurairah wasici wanda yace bai barin su har ya mutu yace azumi uku kowane wata azumin kwana uku na kowane wata abin da yafi yin su a cikin ayyamul bayt kwanukan hasken farin wata yin su ya fi lada a cikin wannan yin su a cikin kwanukan farin wata kowane wata ayi azumin kwana uku dake kaga watan falhasanatu bi ashri amsalha ce saboda duk wanda ya azumi kwana uku ya azumi kwana uku take duk ya kwana guda sai a ce ya azumi kwana goma falhasanatu bi ashri amsalha kaga ko da zai azumi kwana uku ya azumi wannan watan gaba to yayi na wata goma sha ɗaya sai ramadan ya taho in ka haɗa ya azumin nawa kenan ya azumin shekara ya azumin shekara saboda in mutum ya tsara wannan ka'ida kamar ya azumin shekara saboda fal hasanatu bi ashri amsalih sannan wasalatin duha manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya umurce ni da yin sallar duha to shine dalilin Imam Bukhari kawo na hadisi cewa babu salatin duha fil hadar manzo Allah sallallahu alaihi ya umurce da sallar duha wa nawmin ala witrin kuma ya umurce ni da yin bacci aka sa witri ma'ana ka in kwanta sai na witri kada in kwanta sai na witri wannan umurni ne wanda ya takaitu ga wanda bai da amincin zai tashi cikin dare amma wanda zai tashi cikin dare to ya bar witrin shi sai karshen dare watan yayi shi shi ya filada domin shi ne aikin ma'aiki sallallahu ta'ala ya yi wa alihi wa sallama shi ne aikin ma'aiki kuma shi ne umarninsa a cikin wannan sallallahu ta'ala ya yi wa alihi wa sallama babu salati duha fi safari hadisi na biyu
حدثنا احمد انه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه وكما قال يعني كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ga bayanai sun gwada cewa iyansu ba wanda ya taba eh kamar wancan magana ce shi zai iya yawan mutum bai dare ba shi yana magana akan ilimi shi akan ilimi shi eh ko adam ko adam ba a wuce da wahami iyaka shi bai gani ba shi bai gani ba to wani ya gani don haka aka ce kuma shi ya magana ne akan ilimin shi alisunta maliki ma ya ce bai taɓa gani annan sassanin ya yi ba za mu yi shi can da kuma shi ma ya ce kaga ba wa abin yana magana ne akan abin da ya sani sai aka ce to ihada ba ta yi ba a ce ihada bi hawalin nabi sallallahu ta'ala sallallahu gaba gida abu ne mawuyaci don haka lokacin da wani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu lokacin shi kuma wani bai ga yayi ba musamman abin da ba kullum ake ba ana lazima abin da ba kullum ake ba ana lazima haka wani zai iya gani wani ya zan bai gani ai magana shi ba ta da bambanci da maganar ummu da Aisha ba ta da bambanci da maganar sayyidina Abdullah bin Umar la ikanu ba na rusansa ba ta bambanci da maganar Ansu Maliki wanda za mu karanta duk maganar guda ce wannan ta ibn bilal kuma ma wani sai a rawaito magana duk da gare shi wata kila akwai mutaqaddima da mutaakhira ce wata ta jinkirta a lokacin da ya magana bai gani ba to daga baya kuma wani wari wata da shi ko ya gani itibanu ibn malikin a ba dan wannan sunnu malikin bane amma za a diba tarjuma shi insha Allah sati mai zuwa saboda ala sunnu malikin da ke eh da yake maliku suna da yawa ko a sahabbai ma maliku maliku suna da yawa